إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا رانا الصبر uku ga watan safar wata na biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a wanda ya muwafaka da sha daya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da daya karo na uku kenan da ci gaba da tsare-tsaren karatuttuka da muka fara a watannin baya da suka gabata a wannan shine karo na uku kenan a wancan karatuttuka an samu kammala wasu littattafai wasu ko ba a samu an kammala ba kamar nazmul awamil na nahawu an kammala shi na an kammala shiriniya ta shekhu usman danfodiyo sannan an kammala manzumatul qurtubi a kusan littattafai guda bakwai da muka sa yanzu ya rage saura hudu kenan akwai alfiyatul tauhid sannan akwai mi'atul ma'ani mi'atul ma'ani sannan akwai nazmul waraqat sannan akwai lugatul muhaddith wannan su suka rage su za mu yi ƙoƙari mu gani ko Allah zai taimake mu a mu samu mu ga cewa wasu mun samu damar kammala su saboda ya zan wani karatu sababbin littafai ne za a shiga da akwai littattafai da dama waɗanda ya kamata a ce an shigo da su amma in littafan suka yi yawa sai zan kowane karatun da zai samu sai ya zamo kaɗan a ba idan ya zan sun taƙaita kila muka ce hudu ne za mu yi to kaga muna tsammanin karatun ya ɗan tafi ya ɗan yi gudu kenan ko saboda haka tsarin karatun zai kasance in an yi wannan littafi kamar da dai aka saba da aka kammala littafi ko aka yi darasi za a ɗan ba da 'yan mintuna wanda za a ɗan huta kaɗan ba zai wuce minti biyar zuwa goma ba sai a sake ɗorawa da wani littafi kenan ba musan a ja hutu sosai saboda ba hutu muka zo yi ba kuma ba musan a riƙe sosai tun da rayuwa tana buƙatar a sassauta mata to wannan shine abin da za a yi insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah mu ɗauki sarki ya yi muna muwafaka to kamar yadda muka saba mukan fara da tauhidi saboda tabarruki a kasantuwarsa kuma shine asali shine tushe to shi yasa nake son duk lokacin da za mu yi karatu a ce an gabatar da shi a wannan littafi kamar yadda aka sani da ya shahara da alfiyatu tauhid ka kashe layukan kamano a wannan mawallafin littafin kamar yadda za a gani sunansa sheikhu walidu bin rashid sa'idan hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malamai da aka yi a wannan zamani kuma yana nan da ransa har yanzu Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi a wannan darasi shi ne darasi zai zamo na shida kenan domin a wancan zama mun tsaya ne a darasi na biyar a mun tsaya a baiti na 142 yau za mu tashi farkon baiti na 143 bayani akan attasha'u ko attiyaratu ko attatayuru ko attatayiru abin da ya shahara a hausa ana kiransa da camfi to wannan shi ma za a yi bayani a kansa saboda larabawa cikin abin da ya shahara a wurinsu wannan babu yana ciki camfi da tsuntsaye camfi da wurare al'amakin kenan sannan canfi da al'azman lokuta duk sanda suke son su gabatar da wani abu to akwai wasu abubuwa da suka keɓe cewa wannan abin da za su gabatar ba su buƙatar a ce sun yi muwafaka ko sun haɗu da waɗannan abubuwa in ma har aka samu sun haɗu to za su yi ƙoƙari su dakatar da abin da za su yi saboda suna ganin in suka yi to abin ba zai yi albarka ba ko kuma zai rushe a misali abin da ya shafi lokuta suna amfani da watan safar wannan wata da muke ciki sa'a jahiliya ba su duk wani akadi ba sa yi a cikin watan safar ba su aure ba sa kasuwanci ba sa wata yarjejeniya ba sa yaƙi wai sun canfa cewa duk abin da aka yi a wannan wata ba zai yi albarka ba kuma sai ya ƙalle sannan ta ɓangaren kuma tsuntsaye suna amfani da tsuntsu guda biyu akwai mujiya akwai hankaka to yadda tsuntsayen duk sanda suka gitta galibi sun fi yawo da daddare ko dab da dare to duk sanda suka gitta duk abin da za su kulla a wannan rana sai su fasa in tafiya ce sai a fasa bi ma'ana in an yi to za a samu matsala kenan an fahimci wannan in ma kasuwanci ne to za a walwale shi to sai musulunci ya zo gaba ɗaya ya ɓata wannan cewa waɗannan abubuwa duka ba su da wani tasiri wahami ne kawai ku ne kuke surantawa a cikin tunaninku cewa wayannan abubuwan suna iya kawo matsala akan wani aiki na alkhairi amma ba haka bane babu wani sababi da Allah ya sanya a haka to da shi ne canfi to duk wani abu da zaka canfa ta irin wannan fuska ta fuskar wahami to shari'ar musulunci ba za ta yarda da wannan ba saboda haka canfi kala biyu ne akwai wanda shari'a ta zo da shi kuma ta yarda da shi ta tabbatar da shi wanda duk za a yi bayani sannan akwai wanda ta hana shi ne irin wannan na jahiliya ka zo ka kaddara sababin cuta ga abin da shari'a ba ta sanya shi a matsayin sabab ba don duk sanda kan mayar da abu sabab abin da shari'a ba ta mai da shi sabab ba haka nan tajariba yau da gobe ba ta mai da shi sabab ba to wannan ana kiransa da shirka shirkun asgaru a to shi ya sama ya kawo wannan matsala ya fara da cewa wal aslu fi babi tasha'umi man'uhu fashu'mu shirkun fashu'mu shirkun asgaru bi asalatin fashu'mu shirkun asgarun bi asalati إن كان في سببية أما إذا زاد اعتقادك يا فتى في البومة فيكون أكبر إن ظننت بأنه هو من يقوم بخلق تلك الفعلة a to anan wayannan baitoci guda uku sai ya fara da bayani akan aslu a babin shi at tasha'um ya ce wal asulu abin da yake tushe yake asali fi babi tasha'umi a babi na camfi ma'ana ƙaddara in an yi kaza to za a samu cuta za a samu naƙasu saboda kaza ya faru man'uhu to asali shine a hana ƙofar canfi gaba ɗaya kada a canfa wani abu da faruwar wani abu wadda shi ne asali amma ba zai hana kuma a samu wani canfi wanda kuma shari'a ta yarda da shi ba fashi umu shi canfi ko ƙaddara auko cuta ta hanyar faruwar wani abu shirkun asgarun shirka ce wadda take karama bi asalati ta fuskar asali shirka karama kuma mun san cewa ba ta fitarwa daga musulunci amma tana lalata ibada saboda haka duk wani laifi wanda ba kafirci ba to ta fi shi girma to a ina yake shirka karama mal ya ce in kana fi sababiyatin idan ya zan an kudurta cewa wannan abin sabab ne kawai na faruwar kaza sabab ne na faruwar kaza ma'ana wanda ya turo bala'in shine Allah subhanahu wata'ala amma wanda ya zamo sabab sun tsu kaza ko lokaci kaza to sannan yake shirka karama amma izaza da itiƙaduka idan ƙudurinka ya ƙaru ya fata ya kai saurayi filbumati ga ita mujiya fayakunu akbara to wannan zai zamo shirka mafi girma in zananta idan ka yi zaton bi annahu shi wancan tsuntsun huwa man yaqumu bi khalqi tilkal fi'lati shi ya halicci shi ya tsayu da halittar wannan aiki ko wannan cutar da ta samu gare ka mana in ka kudurta tun da mujiya kaza ta gitta a yanzu sai wani abu ya faru gare ka kila ka samu rasuwa ko rashin lafiya sai ka kudurta wannan tsuntsun shi ya turo ma wannan bala'in to wannan ya zamo shirka babba yana ya fitar da kai daga musulunci amma in ka kudurta cewa a'a abin daga Allah yake amma saboda gittawa tsuntsun jiya ko yau shi yasa wannan abin ya faru to kaga ya zamo sabab kenan amma wanda ya aikata abin a hakika shine wa shine Allah to wannan shine bambancin wancan da wannan kaga shi wancan na shirka karama akwai akwai tauhidi sai dai tauhidin kuma bai da ƙarfi sosai yana da rauni to raunin da a gare shi a shi yasa ya mayar da shi shirka wadda take karama ba ta zamo babba ba wancan kuma kwata-kwata babu tauhidi da aukuwar abin da ƙirƙiro abin da halittar abin duka an jingina shi ga wani wanda ba Allah ba wanda al'asulu kuma duk abin da ke faruwa shine a kaddara daga Allah yake mai kyau ne ko mara kyau wanda shi ne asali ka kaddara cewa abin shine a wannan abin daga Allah yake wallahu khalaqakum wa ma ta'malun suraka da kuɗin da duk wani abu ma da za ku yi ko kai kai ya abu to Allah ne ya halicci abin kai inna ma kawai wasuɗa ne kai sabab ne kawai na kaza ya au amma wanda ya yi abin fil haƙiƙa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka abin da malam ya ambata kenan akwai ayoyi da dama da suke ishara akan abin da ya shafi a shi canfi haka da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar mutanen nan da aka tura ma manzanni don su yi musu wa'azi bayan wasu na cewa bayan wucewar annabi isa ko zamaninsa to bayan sun zo sun musu wa'azi sai suka wata riwaya an ce sai aka hana musu ruwan sama to sai suka kaddara cewa dalilin da ya sa Allah bai musu ruwan sama saboda tahuwan manzannin nan a da sadda ba su zo ba suna samun ruwa suna saba abinci da komai yanzu kuma sakamakon tahuwarsu Allah ya rike ruwan to sai suka canfa wannan abin kalu inna tatayyarna bikum kace kai muha wato mun samu shu'umu mun samu bala'i a dalilinku ku kuka kawo mana wannan eh kuka ce saboda haka ba za mu yadda ba duk sanda kuka yi wa'azi sai bala'i ya karu la in lam tantahu in ba ku hanu ba lanarjumannakum wallahi za mu jefe ku za mu jefe ku wala ya masannakum minna azabun alim saboda haka za ku ɗanɗana azaba mai tsanani daga wajen sai suka ba su amsa suka ce mi qalu ta'irukum ma'akum a wannan cutar dama tare da ku take ba mu muka kawo ba eh ba mu muka kawo muku wannan ba to dama al'adar kafirai kenan ko yanzu duk sanda ko yanzu ma ai hakan yana faruwa kamin a samu wannan kungiya mai albarka a mutane na abubuwa daban-daban amma lokacin da aka same ta kuzo suna kira zuwa ga addinin musulunci da ta Allah da tauhidi to wasu abubuwa sai suka yi ta faruwa sai suka canba cewa ai kungiyar nan duk ita ta jayo wani bala'i ita ta jayo boko haram ita ta jayo ke da nafin a nan canfi ne canfi ne ya yanzu gaga da yi yawwa kaga sun manta da cewa Allah ke turo bala'i wannan al'ada ce ta kafirai wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu kaga tun kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo wannan yana faruwa tun zamanin ma annabi Musa duk wani bala'i ya same su su ce dalilin tahowar annabi Musa ne kamin ka zo mu ba mu taɓa ganin wani bala'i ba to haka ya tabbata a hadisi tabbatacce da isnadi ingantacce al'imam al-bazar ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahhana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la wafi riwaya man tsayyara faƙari a sharaka annabi ya ce bai tare da mu duk wanda ya canfa faruwa wani abu ga wani abu bai tare da mu auto tsayyara la ko kuma ya je aka yi masa da akwai malaman canfi can ada to suna wannan in abubuwa da kaza da kaza sun same ka sai ka je ka yi musu bayani sai su ce to kaza da ya same ka saboda kaza ne kaza da ya same ka ai saboda kaza ne to kaga ya je an masa kenan ko ya yi bokanci ko ya je aka yi masa duk dai bai tare da ma'ana bai tare da mu mu musulmai shi ba musulmi ba ne ko ya yi tsafi ausa harako ta ka hana shi ne bokanci boka shi ne wanda zai ba da labari kan abin da yake a ɓoye misali abin da bai faru ba ya ce ai nan gaba kaza zai same ka kaza da kaza da kaza da sauransu wadda shi ake kira alkahin sahara kuma shi da tsafi a zo a yi maka 'yan dubaru a galiban shi kuma yana da alaka ne da abin da ya gabata in abu ya same ka sai ya baka labari ai saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne to wannan shi ake kira sahara wasu ce tsafi wasu kuma su faɗe shi da larabcin su ce sihiri sihiri kaga ba hausa ba ne amma hausa ta asali abinda ake nufi da asahir shine kwarce eh kwarce haka malaman zaure suke fassarawa waɗanda suka ji hausa a tsalkakakka hausa eh وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر zaka suna suna koya mutane kwarci to Allah ya kyauta to wannan a kaga dama al'ada ce ta mushrikai ko marasa gaskiya duk sanda abu ya faru to sai su yi ƙoƙarin liƙa wannan abin zuwa ga mutanen kirki zuwa ga mutanen kirki to wannan ba daidai ba ne allah ta'ala ya taimaka to sai ci gaba da cewa a labu mala adawa wala safara wala ya ce labuma ba wani tasiri da mujiya jam'i ne na bumatu in ka ce albumu to ya zamo jam'i in ka ce bumatu ya zamo mufaradi kamar bakarun bakaratun in ka ce bakarun shanu bakaratun saniya kwaya ɗaya to bambancinsu shine ta'un shigar da ta'un ga mufaradi cire ta'un ga jam'i to la buma mana ba wani tasiri da mujiyoyi ke kawowa da ku mushirikai kuka yi amfani da da wannan kuna jingina aukuwar bala'i ta hanyarsu in misali ya shirya zai yi tafiya a yau asabar ɗin nan da mujiya ita ba ta yawo da rana da ya ga ta gitta a daren jiya daren da ya gabata to shi kenan zai canza rana inda ya tafi wannan ɗayan biyu ne ko ya mutu bisa hanya ko kuma abin da zai na nema ba zai samu ba a ga wannan canfi ne canfi ne in kuma ya kulla da cewa zai wani za su kulla wani kasuwanci a yau to za a walwale wannan ciniki in kuma an kulla cewa za a yi aure yau to za a ɗage rana saboda mujiya ta wuce jiya akwai matsala la'adawa sannan kuma ba maganar cewa ciyo ya fita daga jikin wane ya koma ga wane shine ta'adiya kenan babu ta'adiya a musulunci ba a cewa ciyo ya fita daga wane a ya dawo ga wane wanda shi ma wannan yana da magana a kansa za mu yi bayani a kansa shi ma kala biyu ne ma'ana ta fuskar wahami abinda shari'a ta tabbatar da cewa ko tajriba ta tabbatar da cewa e in an kusanci kaza za a samu kaza to wannan ba shi shari'a take magana a kansa ba abinda shari'a ba ta tabbatar da cewa kaza ko an kusance shi zai iya yin tasiri a karan kansa ya turo bala'i zuwa ga waninsa to shi ma wannan shari'a shi take magana a kansa kuma shi take korewa. shi sa haƙiƙanin aukuwar abin daga wurinsu shine ake korewa ba zaman su sabab ba akwai abin da yake sabab ne akwai abin da yake kuma ba sabab ba ne ita mujiya ba sabab ba ce ko kuma dukkanin tsuntsaye ma ba wani tsuntsu da yake sabab na kawai don ya yi kuka ko ya gitta shi kenan bala'i kaza zai faru babu shi amma adawa da camfi to shi yana da ɓangarora guda biyu kamar yadda za mu ji a nan gaba sannan wala safara haka kuma babu wani tasiri ga watan safar da kuke amfani da shi ba kwa yin aure ba kwa kasuwanci ba kwa tafiya da sauransu wala tsairun kuma ba wani tasiri da wani tsuntsu da yake kawowa ko tsuntsaye ya tsiru da yake fira bi malikin li zarratin dukkan nau'in ga abubuwa da aka ambata ba wanda ke iya mallaka ko da zarra ne babu shi in kaga abu ya faru to daga Allah ne sai a duba a gani in shari'a ta sanya ya zamo sabab to shikenan ba laifi bane ka ce kaza sabab ne na in samu kaza in kuma shari'a bata sa shi a matsayin sabab ba haka nan tajriba yau da gobe an jarabta haka ba a taba ganin in an yi kaza kaza zai zamo sababin kaza ba to shi ma karkace wannan abin daga kaza ne fal mulku lirrahmani saboda haka cikakkiyar sarauta daga Allah mai rahama take jalla jalaluhu wanda girmansa ya ɗaukaka ya bunƙasa fa'alaika husnal zanni wajibi ne gare ka ka kasance mai kyakkyawan zato dangane da ubangijinka kuma in za ka aikata al'amari wamdi bi azimatin wato ka ci gaba da aikata abin da kake bi azimatin tare da ƙarfin niyya kar wani abu ya gita sai ka ce a tuni kan na fasa ai ba zan yi kaza ba a can dama wasu har da mutane suna canfi in ya fito zai na kasuwa ya je kasuwa ya samu matsala sai ce o ai na tuna lokacin da na biyo kan hanya na haɗu da wani mai sifa kaza to haɗuwar da na yi da shi shi yasa ta samu matsala watakila ma mayi ne ko kaza kaza kaza ko yana da kambun baka shi ya zamo dalili da yasa ta samu bala'i kaza to duk wannan camfi ne kuma camfi ta fuskar tawahomi babu wani dalili da ya dogara gare shi kawai kwakwalwa ta ɗina ta suran tamare tun da ya ido biyu da wani eh wai shi kenan matsalar da ya samu dalili ya haɗu da wani ne fa'iza asabaka hadisun idan wani abu sabo ya same ka fi hayatika a cikin rayuwarka kulka ce ƙaddarallahu al'azimu musibati Allah mai girma shi ne ya ƙaddara aukuwar wannan musiba gare ni ka fara koma ma Allah awwala karka jingina ma wani amma in shari'a ta yarda da shi ya zama sabab ne to babu laihi ka ce wani sabab ne kamar wani ya kiɓe mutum da ƙarfe haka to za a ce Allah ya kashe wani in ya mutu amma wannan da ya bige shi sabab ne sabab ne wannan ba tawahumi ba ne haƙiƙa shi wani shi ya zama sababi ya kashe wani shari'a ta yadda da ya zama sabab shi yasa aka ce ma ya biya diya inda kuskure ne kaga da ba a yadda shi sabab ba ne ba za a ce ya ba da diya ba to akwai abubuwan da shari'a ta sanya su sabab na faruwa kaza sabab na faruwa kaza ba wai don ba shi Allah ke yi ba Allah ke yi amma bisa ga hikima shi kuma ya sa kaza ya zama sabab na faruwa kaza akwai abin da kuma gaba ɗaya babu sabab a kansa kamar waɗancan misalai da muka bayan na tsuntsaye da makamantansu to shi wannan ta kowace fuska haramun ne idan ka ƙaddarta cewa shi ya ƙirƙiro wannan bala'in ya sama to wannan ka bar musulunci fa in kuma ka kaddara cewa a'a shi sabab ne amma abin daga Allah yake to kai shirka karama sanya shi matsayin sabab shari'a bata sanya shi a matsayin sabab ba shirka ne karama duk abin da yake ba sabab bane shar'an wala tajribatan to sanya shi sababi na faruwa kaza shirka ne karama wannan ka'ida ce sai a kula da ita Allah ya tsare mana imanin to abin da ya shafi a shi al'adawa kame a tasha'u al'adawa a daga ta'adiyya ne shi yasa can muna da fi'ili lazim muna da fi'ili muta'addin lazim shine wanda yake yana da bukata da fa'ili kawai idan ka kawo masa fa'ili to ya ya wadatar bai bukatar sai ka kawo masa maf'ulun bihi kamar ka ce karuma zaidun ko sharufa zaidun ko azuma zaidun da makabantansu duka lazim ne akwai wanda shi kuma ya hatajo ila maf'ulin to shi ake kira muta'addin shi ake kira muta'addin kamar fi'ilin alima in ka ce alima zaidun to akwai bukatar ka kawo maf'ulin bihi me ya sani to wannan shi ake kira muta'addin eh saboda ba zai wadatu da shi fa'ilin ba kawai yana da yana da bukata a kawo masa maf'ulun bi to wannan shi ake kira da al'adawa shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa la'adawa a to sai za an samu iskali an samu abinda ake kira da at-ta'arud wasu hadisai sun zo sun kore ta'adiya cewa ba ciwon da ke tasowa daga wani ya samu wani wasu hadisai kuma suka zo suka tabbatar da cewa akwai adawa akwai adawa kamar hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa firra min almajzumi firaraka min asadi in ka gama ciwon kuturta manzo Allah ya ce to ka gudu ka bai da kake gudu in kaga zaki a ga wannan ya nuna kenan ciwon jazam yana ta'adiya kusanta kuturu to yana sa kai ma ka ɗauki kuturta kaga ya ci karo da wancan hadisi sannan akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yuradu mumarridun ko mumridun ala musihin la yuradu mumarridun ala musihin idan dabba kaza ba ta da lafiya to ka a haɗe ta da wadda an lafiya lo in wannan raƙumi na da ƙazuwa ko yana da rashin lafiya nau'i na kaza to kar a ɗauko shi a sahi cikin raƙumma waɗanda ke da illa saboda ya an kawo shi shi ma zai ɗauki wannan cutat kaga wannan ya nuni akan mi eh kina akwai ta'adiya to shi ne sai a malamai sai suka hada hadisan suka ba da amsa a kansu tunda dukkaninsu tabbatattu ne kuma ba a samun tanaqud ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu karanta usul fiqi ko da a zahiri kana gani an samu tanaqudi to a maganar manzon Allah ba za a samu tanaqud ba saboda yana magana ne da wahayi la iyaka in baka gane ba to sai ka tambayi malamai su karantar da kai yaya na abu yake eh can da aka kore adawa suka ce abin da ake nufi ma'ana shi wannan ko dai cutar karan kanta ba za ta iya tasowa da karan kanta ta shiga cikin wani ba sai da izinin Allah ita ba ta da wannan iko so da haka ko da misali ka kusanci kuturu ka yi mu'amala da shi ka ci abinci da shi ka yi zozayya da shi ka yi musahafa ka yi komai to kuturta karan kanta ba ta da ƙarfin da za ta tasowa ta shiga cikin jikinka sai da izinin Allah shi ne abin da ake korewa a can an fahimci wannan nan kuma da aka tabbatar da adawa ɗin shi kuma ana nufin ta fuskar sababiya mana akwai wasu cututtuka wanda ya tabbata ana ɗaukarsu to duk ciwon da ya tabbata bincike ya nuna cewa ana ɗaukarsa to in an game shi gudu ake yi gudu ake yi gudun ba wai ka gudu ne daga kaddara Allah ba a'a kuma ba rashin imani ba ne a'a imani ne domin Allah ya ga dama ko ka gudu din sai ya same ka to baka dogara kan cewa ai ko ban kusance shi ba abin zai same ni saboda haka bari in kusance shi wannan kuma ana kiransa da al-mukhatara jefa kai cikin hadari eh tunda da ya tabbata kaza sabab ne na auko kaza kuma abin nan cuta ne to za ka yi iya ƙoƙarinka ka kare kanka kuma ka nisanci wannan abin kada abin ya same ka amma da sharaɗi sai in ya tabbata abin yana ta'adiya sannan ciwon sababiya ne ko kuma akwai wani sabab da ke sa a ɗauke shi amma kawai za ka kalle shi a matsayin sabab ko da abin ya same ka da an samu da dama waɗanda suka yi muhalada da kuturu kuma aka ga ba su ɗauki wannan kuturta ba to wannan ba shi ke nuna cewa ba a ɗauka kuturta ba a'a to akwai cututtuka da dama irin su tarin asama irin su ciwon anta misali da bincike ya tabbatar da cewa kusantan masu su zai sa kai ma ka kamu da wannan cutar to nan wajibi ne ka nisanci cutat wajibi ne ka nisanci mai cutat nisantar ba za a ce ai ka kayami ba ka da imani ba da ba haka ba ne annabi cewa in kaga kuturu ka gudu kaga annabi bai umarni a gudu daga tauhidi eh to wannan shi ne abin da ake nufi saboda haka hadisan suna nan kowane tabbatacce ne kuma ma'ana kowane daban take da inda ake sa shi almuhim duk ciwon da ya tabbata abin da malamai suka ce inda ya tabbata ana ɗaukar shi to za ka nisanci mai shi ba za ka ce a tawakkaltu alalla wannan ba dogaro ga Allah ba ne jefa kai ne cikin haɗari kuma in bala'i ya same ka ba za ka ce ka yi shahada ba don dama shari'a ta baka mafita kai ne saboda in ma karamcin ilimi ko rashin fahimta shi yasa ka fahimci abin ba daidai ba shi yasa can aka rawaito ruwayoyi in akwai annoba ga wuri aka ce kar a shiga wanda ke ciki kar ya fita gane ya nuna ana akwai cututtukan da ke ta'adiya su tsallake wani su shiga cikin jikin wani sau da haka ka buga waya za ka je gari ka za ka ce ba ana kwalara to kakka shiga rashin shigan kuma ba shi ke nuna cewa ai baka da tauhidi ba bal ma wannan shine hakikanin tauhidi ce a ni tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah kullun yusibana eh amma akwai ba su irin wannan kasada eh to wannan kaga ya zan kamar riko da wani janibi na nususu da watsi da wani bangare wannan kuma fikira ce ta yan bid'a a ɗauki wasu nusus a ce ai aiki da su sai ai watsi da saura manhaji na ahlus sunna wal jama'a shine har hada nususu ake yi gaba ɗaya aiki da su bare shi ne karatu kuma shi ne abinda ake buƙatar kowa ya gane Allah ya sawaka to sai ce wadda fa'anin nafsi adda'ifati shu'umaha wadda fa ka tunkuɗe anin nafsi daga rayuwa adda'ifati wadda take tana da rauni shu'umaha wani camfi nata wanda take kudurta duk sanda ka ji rayuwarka na kudurta maka camfa wani abu to yi kokari ka ka tunkuɗe rayuwar ka nuna mata ba haka bane abin nan daga Allah yake hmm? shine ta wace hanya bi tawakkulin tare da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala ma'a azmi qalbin tare da kuma wato azma ƙarfin niyya na zuciya sabitin wanda yake tabbatacce mana duk abin da yake a ɓangaren wancan sashe ne na attasha'um wanda yake almamnu to zaka yi kokari ka hana zuciyarka ba zaka buɗa ma zuciyarka kofa ba haka waye gari kuma koyo shi duk abin da ya same ka sai ka jingina ga wani har ka jingina ga abin da ba sabab bane na faro wannan abu wata fa'ulin tare da kuma fata alkhairi shine alleshi hasanin wanda yake mai kyau wa qat'i da yanke hawajisin saboda rura waka hawajisa ya kamata hawajisin wato na abinda zuciya na wasawasin zuciya tsawon na wasawasi ne kawai a kudurta tun da abu kaza ya same ka ai saboda tsuntsu kaza ne ko saboda lokaci kaza ne to duk dai zai yi bayani nan gaba ma a ƙauli azkarin tare da faɗin zikirori a tat waɗanda suka zo bi a dillatin tare da dalilai na shara to wannan kamar shawarwari ne malam ya baka yadda za ka yi ka kare kanka daga ainihin wannan tasha'um din shine ta hanyar dogaro ga Allah da kuma yin ƙoƙari a kawar da zuciya a kawar da rayuwa daga wannan tunanin tare da dogara ga Allah subhanahu wata'ala sannan ka riƙe azakaru to wannan shi zai sa Allah ya tsare ka daga duk wani bala'i da zai tunkare ka cajin ya ƙare? ma'aikilahi alayi kila batur ya samu matsala kun? to bari mu ci gaba to sai mali ya ci gaba da bayani a ɓangare na biyu wanda shi ma kamar yadda aka samu a babin al'adawa na ta'arud na rasus to haka shi ma a tasha'un an samu a ta'arud akwai wasu nasus da suka zo suka tabbatar da canfi akan wasu abubuwa cewa lallai wayannan abubuwa suna iya zamowa dalilin jayowar cuta gare ka saboda zaman ka kusa da su ko tare da su kuma ba tare da wani sa'ayi da suka yi na zahiri ba a haka kawai Allah ya garama akwai mutumin da in ka haɗu da shi to duk wani arziki da ka mallaka zai kalli duk wani alkhairi da ka dumfara ba za ka same shi ba to shi ne za a yi bayani a nan ya ce wa shi'umu fi zaujin wa fi darin wa fi farasi kama waradat bi nassin thabitin ya ce wa shi'umu canfi ya tabbata ko samun cuta ya tabbata fi zaujin a kan mata shi ne zauja nan wa fi darin ko kuma gida wa fi farasin ko doki abin hawa wannan yana ishara ne shi yasa ya ce kama waradat bi nassin sabit yana ishara dai kan hadisin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ash-shu'umu fi thalathati canfi ko samun cuta ya tabbata ga abubuwa guda uku idan dan adam ya kusance su na farko akwai mata na biyu akwai gida na uku akwai abin hawa saboda haka idan ka auri mace malamai suka ce sai ka ga tattalin arzikinka da albarkatun da Allah ya baka suna ci baya to ba laifi ba ne ka rabu da ita ba laifi ba ne kamin ka haɗu da ita lafiya lokaci masha Allah kana cikin rayuwa ta ni'ima da jin daɗi da walwala amma yanzu kuma kun haɗu sai sai ka ga abubuwa sai a hankali abinda ma kake tare da shi yana neman ya ya halaka ba ma magana wai wani abu ake tunanin ya shigo ba naka din wanda kan mallaka lalacewa yake to wannan yana faruwa kwarai da gaske to da kaga haka nan to wannan macen shi'uma ce ka rabu da ita kuma kana iya haƙuri da bala'i to babu komai sai ka taimaka mata aga shi ma gida wanda ya ba tabbata hadisi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su mutane ne 'ya'yan dangi ana suna da 'yan uwa daban-daban to sun sai wani gida sai suka bar inda suke ada suka koma wannan sabon gidan sai to bayan sun koma wannan gidan sai wannan zuriya tasu wannan dangin nasu yana neman ya kare yau wane ya mutu gobe wane ya mutu gobe ciwo kaza gobe ciwo kaza sai annabi ya ce to su canza wannan gidan su koma su nemi wani gida suka je suka canza wannan gidan suka rabu da shi suka sai sabo sai alkhairin su ya dinga dawowa daga baya to ga ana samun canfi a gida to da shi ma in ka sai gida ko ka zauna ga wuri ko da sana'a kake yi kaga abubuwa sun to ka canza wuri eh karka ce a to ko ko ai min jifa ne a'a yana yiwa wannan wurin yana da sha'umu bai dace da ɗabi'anka ba alƙuwa annafsiya to in suka samu saɓani tsakanin makusanta juna to shine sai a samu cuta haka na abin hawa za ka iya sayan mota kawai sai ka ga sai a hankali a ya isa ka zama wani zai sayi mota fa amma motan tana neman ta ta canyi mai arziki gobe wurin kanikawa jibi wurin riwaya jibi wurin injimi ya buga kaza ya buga sitari ya yi kaza to wannan mota ka rabu da ita babu alheri cikinta in ba haka ba duk abin da kan mallaka canyewa za ta yi ko ba za ta taɓa gyaruwa ba ko kuma bayan kwana ɗaya kwana biyu sai ka yi asilin shi wanda yana faruwa yau ka bige akuya gobe ka bige tunkiya gobe ka bige mutum eh in ka ga abin yayi wato ka rabu da kai ta kasuwa ka sai suwa sai ka sai sabo to da yawa wasu ba su gane wannan ba sai ya ɗauka cewa a jifan shi ake ko kuma ya ɗauka a wata ƙaddara ce kawai daga ubangiji a wannan abin shi ke da shi'umu shi ke da shi ke da shi'umu to duk abin da nasi ya tabbatar da cewa ana samun shi'umu kamar wayannan abubuwa guda uku kaga shi ba shi'um bane na wanda shari'a ta hana don ka auri mace kaga abubuwan ba su daidaita ba ka rabu da ita wannan yana faruwa kwarai da gaske yake su magabata da suka yi karatu in wannan ya same su to kokarin suka su canza kokarin suka yi su canza ya ba sai ka gaya mata ba ce ɗaya to wance gaskiya zaman nan namu ya ƙare sau da haka zan sallabe kar ka gaya mata ko ka je kana gaya wa mutane a'a kai ka sa abin da an ranka kuma ka sa abin da ka hango kuma ka sa abin da shari'a ta ce a yi rabuwa mai kyau a yi mata ihsani gobe sai ka je ka nemi wata ba cewa za ka yi ka ƙaro wata ka haɗa su ko ka ƙaro wata in dai tana na aikin banza ne wannan bala'in yana nan ƙaruwa ma zai yi eh a zaune ya auri mace ga tashi hankali ya miya bala'i ya miya sai ce mi a ƙara wata ko eh ta ɗaya ce su zamo biyu in biyu ne su zamo uku wai yana tunanin kamar zai samu mi ba haka abin in dai wannan illar daga wurinta ne in mata nawa ka tara to abin sai dai ya ƙaru ƙaruwa abin zai yi in aka yi rashin sa'a wadda ka auro ita ma tana da shi'umu shi kenan da ga abubuwa sai su yi mi sai su yi yawa wa alaikun salam a karfa galla ya kokari eh Na'am. Na'am. Na'am. Gaskiya ne. Ba ɗaya ba biyu ba uku ba. Abin yana yawan faruwa. Na'am. sai a samu sauƙi to in ya tabbata aljannun ne don su ma suna yin haka to sai a yi ƙoƙari a bi ta hanyar aljannun a magance su in kuma bincike tabbatar da cewa ba iska to abin daga shi'um ne a yi ƙoƙari a ba su shawara su canza gida in mata kama su yi sadaka da gidan su yi ya yi musu alkhairi na maliku salam eh eh a'a in in kana rabuwa da ita zaka dawo normal in ta koma ga wani in ɗabi'an shi ya daidai da nata za su zauna lafiya lau alkuwa an nafsiya malamai ke kiran shi ko waya kasi ana iya samun irin wannan za a ga wani wani wani sotari misali wani zai sai waya yau yau din nan a bayan minti talatin sai kaga ta samu matsala to abin daga alkuwa ne an nafsiya akwai wanda duk abin da ya shiga hannu ne sai ya samu matsala akwai ire-irensu in ka ba shi aron littafi kwana ɗaya sai ko da littafin zai dawo ya yayyage wannan takarda ta naɗe wannan ta yi kaza haka suke duk shi'um ne shi shi na adda shi'um ɗin duk abin da ya kusanta sai ya samu matsala akwai mutanen da a haka su da haka komi ya kusance shi sai kaga abin ya samu na ƙasu to shawarwarin da malam ya bayar su ne magani shine ya yi ƙoƙarin tun kuɗi abin daga zuciyarsa ya dogara ga Allah sannan ya ci gaba da addu'a kai kai da kake tunanin abin zai iya samun ka kenan shi kuma abin da zai kawai ya ci gaba da addu'a Allah ya raba shi da wannan bala'i ya zama mai riko da ibada ya ta addu'a don Allah ciyo ne rashin lafiya ne na baɗi ne Allah zai iya raba shi daga wannan bala'i to haka suke to haga ashe ba kowane shu'um ne za a ce haramun bane shine abin da mala yake son mu sani anan shine mala yace fiha khilafun a ciki akwai sabani wasahihu baqa'uha akwai malaman da suka yi riko da wayancan hadisai kawai sai suka yi watsi da wayannan suka ce ai wadancan sun fi karfi shine sabanin da malam ke magana yace amma zance mafi inganci baqa'uha tabbatuwar wa'annan ruwayoyin da suka tabbatar da cewa akwai shi'um akan wa'annan abubuwa guda uku mace ko gida ko abin hawa tunda hadisi ne tabbatacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jazman kuma yanke ala aslil haqiqati bisa ga tushe na hakika ya fati ya kai mai fituwa ma'ana ya kai jarumi mai ƙarfi akan ce alfatiyu ana nufin alƙawiyu mai ƙarfi sai ce fa'iza lil mar'i to ga shawara malam zai baka fa'iza bada lil mar'i idan ya bayyana ga mutum fiha a cikin wayancan abubuwa da aka ambata shi'umuha cutansu ya bayyana gare ka haƙƙan da gaske ba wahami kake ba wasu riƙan da gaske duna zannin ba tare da wani tunani ba na zato khayalatin na wahami na kwakwalwa kawai ba wai tunanin kake yi kai tunda na haɗu da macen na abu kaza da kaza na iya samu na ba abin ya samu ka gani hakikatan to shine malam ya ce fasa'a sai ya yi gaggawa wa abadaha sai ya nisanta wannan abin daga jikinsa in mace ce ya rabu da ita in dabba ce ya rabu da ita in gida ne ya canza gidan ittiqa ittiqa'an ittiqa adarariha saboda ya kare kansa daga cututtukansu to wannan laysat alaihi bizaka ayyatu laumatin baya da wani zargi a shara eh dan ya rabu da ita ka amma ne wani bai da imani duk da wasu za su faɗa eh tunda su musamman iyayenta a ba za ka iya gaya musu ga dalilin da ya sa kan rabu da ita ba ko ba haka ba kaga za su yi taji a ransu kaya musu rashin mutunci ko kaya musu rashin mutunci ko ba za su dibe haka ba to amma kai saboda babin maslaha babu buƙatar kai musu bayani domin rashin bayanin duk da cuta ne amma bayanin kuma abin da zai baiwa ba ya fi cuta da in ka ce haka sai su ce kuma ka ce ka ce diyarsu mai ya ce ka jingina mata maita sai a ce kuma a kai ka kotu kaga wani wani abu kuma ko to amma sai kai gumna bakinka kai dai kai ka aura kai ka biya sadaki kuma yanzu ka ce ka gaji a rabu lafiya ko ba haka ba don so tari aure ya mutu babu wani dalili na zahiri to zaka ga mutane na ta to mina na yawa mi ta yi mai ya ci amanata Allah ya isan muke gare shi to sai ka yi haƙuri da wannan amma dai a shari'a kaji ba ka da wani zargi shari'a ba za ta zarge ka ba to sai ce fallahu khaliquha Allah shi ya halicce ta wa ya ƙaudi durraha kuma shi yake hukunta wannan cutar tata ma'ana ita wannan matar da kan rabu da ita ko wannan dabba ko wannan gidan da cutan Allah ya halicce ta shi wannan aiki ne na Allah sai baka misali kan nari kamar wuta ta hariku tana ƙuna billahibi da bela bellamsa ce lokacin da aka shafe ta haka wannan ba cuta ba ne amma haka halitta Allah ce to haka cikin mutane ma akwai waɗanda Allah yake halitta da cuta ba kowanne ne Allah yake haɗa shi komi nashi alkhairi ba ne la ba kowane ba ne to sai ce fa'iza ƙararta idan ka tabbatar da min alhariki daga abu kaza yana ƙuna falesa fi hazal firari sai ka gudu daga gare shi to wannan gudun falesa bai zama ba ta sha'umun bai cikin camfi idan ka gudu daga gare shi bilmarrat tun karo na farko ma wannan ba camfi ba ne kamar yadda in wuta ta taso maka za ka mi za ka gudu ko tsaya za ka yi ta isko ka ta kaga ba wanda zai cewa kayawa ne bai da imani ai da ya yi zaman ni ne wutar ta canye shi eh ba wanda zai baɗi haka to haka ma waɗancan abubuwa da aka ce suna da camfi ba wanda zai gudu daga gare su a ce a ai bai kyauta ba a shari'a ba a cewa haka to shine mali ya ce wa hunaka a ayanun akwai wasu halittu idza qarabta hadin lokacin da ka kusance su ta fuskar zama haƙƙan kaji fa da gaske ko shakka babu yusibuka qurbuha bi madarrati to cuta za ta same ka a dalilin kusantarsu to kaga shi malam ya faɗa akwai wasu halittu in ka kusance su malai ce to da gaske sai cuta ya same ka to in ka gano haka sai ka gudu ba a ce ka yi canfi wa izabta atta a lokacin da ka nisanta daga gare su falaisa bu'uduka wannan nisanta ka bai zamo ba shi'uman bai zamo camfi na haramun ba ya fata ya kai saurayi alat ta haƙiƙi bisa ga bayani na ta haƙiƙi na ilimi bal ka gudu ne li salamati saboda ka kubuta da lafiya eh da Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka to dan ka gudu mi mi allafi me laifi to amma wannan kai bude koba kuma a ce shi mai cutan ai mayi ne ko matsafi ne a cuta ne wanda Allah ya halice shi da abinsa kamar yadda wuta ba za ka ce wuta mai ya bace don an sa mata itace ta canyi an sa kaza ta canyi an sa kaza ta canyi ko ba haka ba to ba za a ce a ai don kar wasu jahilai kuma su bude wannan kofa kuma a ita rabon kalmomin mai wane ai maye ne wane maye ne wane maye bayan haka nan kuma wannan yana faruwa da dama ire-iren waɗanda abubuwa waɗanda ake kira mayu wannan matsala ce gare su ba a sani ba wasu kambun baka a gani su da haka irin matan nan da in an yi ma haihuwa wai suna zuwa ganin jariri wallahi kai hattara wata in ta taɓe jaririn na ya samu matsala har abada bai koma lafiya tana taɓi ne tana kusanta ta shi kenan sai a ɗaya jariri ya rikici a rasa gane mina naka damu ne a kai asibiti a ce typhoid a ce malaria a ce kaza a ce kaza a ce kaza kai ta wahala ka sai wannan magani ka sai wannan magani ka sai ba natija to sai kayi a hankali eh shi yasa yana ganin hotar da wai dan ai ma haihuwa wai kai ka dauki hoton yaro kana ta yatsawa ga social media wannan kauyanci ne da jahilci eh ba daidai bane to an ma haihuwa ka son irin matan da za su kusanci menene jariri don cikin matan nan akwai mai kambon baka wata da ta furta magana ce kai wannan yaro kyakkyawa ne to an samu matsala shi na yaro zai rikici shi yasa inda zan ba ku misali ku tambayi mata su sun kafi sanin wannan za a ga akwai jariran da za a haifa cikin kyakkyawar sura wani za a ga an haife shi kamar balarabe wani kamar bature amma ko da za a yaye shi ya koma kamar sudani ku tambayi mata za su gaya muku za a gasar da an ka haife shi eh lafiya lau idanunsa farare kal ginin tsarin jikin shi lafiya lau amma ko da zai dan tasa sai ka gado halittu ne sun canza warai kuwa to bakin mutane na da kuma kusantar masu sha'um zuwa gare shi shi ke kawo wannan saboda haka mafita shi ne kawo kan kaƙe yabin laili ko? bale ce haza wa kullum mu'allakin to za a shiga maganar laya sai mu takaita a nan sha Allah kashe ɗaya kai malam Allah shi jagora na'am na'am na'am a karanta? a? na arba'in ko na nawa? a Mm. Mm, okay. ودفع عن النفس الضعيفة شؤمها نكرن تاشي بتوكل مع عزم قلب ثابت بمعنى كتنكدي شؤمها champion rayuwa wanda babu hakika a cikin sha'anin nafsi daga rai adda'ifati wadda take mai rauni bi tawakkulin ta hanyar dogaro ga Allah ma azmi qalbin tare da kudurtawa zuciya sabitin wanda yake tabbatacce na'am at-tafa'ul nema alkhairi ko alleshi na'am na'am kace mi yace mi eh kwarai kuwa babu abin da mujiyoyi suke kawowa na cuta wala adawa kuma babu ta'adiya ba magana cewa ciwo kaza zai tashi ya samuwa ne haka kuma ba abin da watan safar ke kawowa na cuta ku dai ne kawai kun ka kirkira kuka jingina musu eh wala tayrun haka ba wani tsuntsu ko tsairin dai duk yana yi haka ba wani tsuntsu ya tsiru da yake fira da zai za a ce wai shi ne ya kawo cuta kaza a'a mm, babu na'am kace mi mallam na'am eh eh ƙwarai kuwa eh eh muta'addi ne yana ta'adiya eh eh bai laihi ba ƙwarai kuwa bai laihi ba in ko yana iya rufe fuska ce to to sai ka bari sai a holo ya wuce sai ka zo duk ciwo inda yana ta'adiya to ba daidai ba ne a kusance shi eh eh gaske ana iya amma dai mafi kyau abin da ya fi yana iya rufe fuskarsa shi mai matsalar ya samu bakin gilashi ya maka wanda kowa bai gane idanu ne to ya yi ana mai tahowa karatu eh eh to akwai ko tambaya ne ko babu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته